zauna tana jiransa har shi ma ya musulunta idan suna tare ne a gari ɗaya wannan ana sauraron su ana jawo hankalinsa ko da ya wuce wata guda kamar yadda shi manzon Allah ya yi wa Safwanu ko ya wuce wata guda ana jiransa dai har lokacin da ya musulunta idan bai musulunta ba lokaci ya yi tsawo an nemi musulunta bai musulunta ba to sai ta yi aure idan kuma ta musulunta shi kenan sai a mayar masa da matarsa idan kuma wani gari ta koma to idan an raba su ne tana wani gari yana wani gari in ya biyo da sauri shi kenan in bai biyo ba har idda ta kare to shi kenan sai a aurar da ita in ya zo sai a bashi kuɗi حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نهو من شهر قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها imam malik ya rawaci wannan hadisi wajen ibn shahab kaman na dade malamin sa az-zuhri annahu qala ibn shahab yace kana bayna islami safwana wa bayna islami imraati tsakanin musuluntan safwan bin umayya da musuluntan matarsa matar shi safwanu din domin ya musulunta din ne shi safwanu ya musulunta lokacin da ya musulunta yana da matansa guda shida ita wannan atika yar walidu tana cikinsu kuma abin mamaki akwai ma fakita akwai fakita matar ubansa wanda ya gada wajen umayyatu domin umayyatu ibn khalas ubansa a yakin badar aka kashe shi shi kuma babbansa wato da aka kashe ubansa a yakin badar sai ya dauki ya gaje matarsa fakita ya gaje ta suka zauna kenan wato kamar mutum shekara shida kenan har tsakanin musuluntansa da mutum ubansa din shekara shida ne domin an yakin bazar shekara ta biyu to yanzu kuma shekara ta takwas ake yi musulunta to kaga ya zauna da ita kenan wajen shekara ya zauna da yadukwansa ita ce matarsa har fiye da shekara shida da shekara shida da watanni sai da ya musulunta ne aka raba su da ita fahita matar uban nasa ita kuma ita matar uban nasa fakita irin wannan abu ya faru sau hudu wa sahabbai sahabbai guda hudu ne wanda aka musulunci ya same su suna rike da matan ubansu musulunci ya raba su domin da suna auren matan ubansu saboda ayar wala tunki ma naka aba ku min nisa illa ma qarsara ma qarsara din kenan inna kana fahita makka sa asbila aka musulunci ya raba su da wancan mata wa bayna islam imrati nahu min shahri qala mushabin ibn shahab az-zuhri yace walam yablughna wa mutabajjil labari ba anna mar'atan wata mace hajarat ta yi hijira ila Allah wa rasulihi zuwa ga ta yi hijira zuwa ga Allah da manzonsa wa zawjuha kafirun alhali mijinta kafiri ne muqimin bidal bidal kufri yana zaune a garin kafirci illa farraqat hijratuha bainaha wa bain zawjiha sai hijira ta raba tsakaninta da mijinta domin ranar da aka yi aka kulle yarjejeniyar hudaybiya an rubuta cewa manzo Allah ya yarda dukkan mutumin da duk mutumin da yake so ya shiga cikin alkawarin saukafuran makka sun yarda shi kuma duk mutumin da ya gudu daga makka ya koma wajensa in aka biyo shi zai mai musu da mutumin su an rubuta wannan an tabbatar sai ga wata mace a guje a guje ta zo ta shiga cikin musulmi sai mijinta ya biyu a guje yana ce ya Muhammadu ga takardar da muka rubuta da kai tun bata bushe ba ga matata ta zo ta biyo ku lalle kamar mun da matata takardar da muka rubuta ta alƙawari bata bushe ba ga matata ta gudu lalle kamar mun da matata to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shirin zai mai da matar sai aka saukar da hukuncin ai hukuncin akan maza ne banda mata ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akum mu'minatun muhajiratin famtayinuhunna Allahu a'lam bi imanihinna فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فشي كان sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike ta ya hana ta komawa saboda wannan aya yace labari bai same mu cewa wata mace ta yi hijira ta koma ga Allah ga manzon Allah ga ta hijira zuwa ga Allah da manzonsa ba in dai mijinta yana kasar kafirci to hijira ta raba tsakaninsu illa an yi guduma zaujiha sai dai in mijin nata ya zo maza maza muhajiran shi ma ya yi hijira kabla an tanqada iddata tun gabanin iddata bata kare ba nan sai a mayar masa da kayansa a mayar masa da matarsa in ya musulunta حدثنا مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت إكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها إكرمة ابن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتهلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا على نكاهه ما ذلك hujja dai akan cewa idan mace ta musulunta miji bai musulunta ba za a bar su tare matarsa ne amma ba zai rika kwana da ita ba har lokacin da idda ta kare in ya musulunta cikin idda shi kenan in bai musulunta ba to sai a raba tsakanin su ba ya kare wani idda wato ga wani hadisi ma wanda imam malik ya rawaito wajen ibn shihabin kamar na da az-zuhri anna umma hakim bint al-harith ummu hakim bint al-harith ibn hisham matar ikramatu dan abu jahali wato ita ummu hakimin yar haris ne haris dan hisham ne ikramatu dan abu jahali ne abu jahali ma amrun ne dan hisham wato duk kakansu da jarbaffan su ne suke suka auren zumunta wa kanat ta ta ikramatu min abu jahali tana karkashin ikramatu dan abu jahali ranar fatu makkata ikramatu yana daga cikin mutanen da annabi yake duk inda aka same shi a kashe shi فأسلمت يوم الفتح إتا أم حكيم تا مسلم ترانا فتو مكة وهرب زوجها نجم تكما باين ياكين لأك بغزا الكشي كافري شاء أكو قوات رواية أكو وترواية أنت سنكي إشرين تقوى مسلمي قدا بيو ودا سكا تروت إما زون الله ياتي قوي تشيما إكرمت سيئي يقودو kamar yadda shi wancan safwan umayya ya gudu wajen jidda shi ko ikramatu gudunsa ta wajen abin nan yayi wajen yaman yayi daga yaman ya wuce ya ɗauki hanyar habasha ya je bakin wani kogi to da ya shiga cikin jirgi ga wata riwaya zai shiga jirgi sai mai jirgi ya ce idan mutum bai faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba ba ya shiga jirginsa da musulunci ya daɗe can wajen habasha wata riwaya ta ce da aka shiga cikin jirgi sai jirgi ya tangar tangar yana motsi yana motsi yana motsi sai mai jirgi to jama'a kowa ya koma ga Allah yanzu man da la ilaha illallah muhammadu rasulullah ban da da mai fishe mu dodo baya isar da baya amfanin komai faɗi Allah Allah ya fitar da mu to sai shi ikramatu ta to ai wannan abin da ba na faɗa ne da ina faɗin wannan na ta har in zo nan bar garin in shiga jirgi to in dai in dai wannan abu ya tsiratar da ni to na yi alkawari zan koma gida miƙa muhammadu hannuna in musulunta to shikenan sai tangar-tangar sai aka koma da aka koma ana zaune sai ga matarsa ita ummu hakimin ta ɗauko ta ɗauko bawanta ya raka ta zuwa neman mijinta don ta jirgin manzo Allah ta ce ya rasulullahi ka bani amanan ikramatu dan Abu Jahal dan Amina zan je in kawo maka shi dan Allah ka bani amana in je in kawo shi ba abin da zai same shi manzo Allah ce ki je ki bashi amana ki ce masa na bashi amana ba abin da zai same shi ki zo da shi to ta je ta same shi ta ce na fito maka min akramin nasi wa min a'azzin nasi wa min aufan nasi na fito na fito maka wurin wani mutum wanda baka masa a duniya wajen cika alkawari da wajen karamci da wajen yafiya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka zo mu tafi ya ce ya amintar da kai ba abin da ya same ka to shikenan sai ya ce mata gaskiya ne ba abin da ya same ni gaskiya ne na ɗauko maka amana ba abin da ya same ka sai suna tawa da suka tafi da bawan ma bawan ya nemi yin lalata da ita a hanya tana yaudar da su suka zo yaman ta miƙa shi aka ɗaure mata shi a yaman ta wuce to shi kenan sai suna tahowa suna tahowa sai ya nemi kwantawa da ita sai ta ce a ai ni musulma ce kai mushriki ne ba dama wannan abin shi ƙarƙanin sai ce a'a musuluncin nan tun da ya shiga tsakanina da ke lalle babban abu ne to da ya zo tun daga can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hango shi mutumin nan ya musulunta sai ya ce ya jama'an musulmi ya tikum ikramatu mu'minan la tasubbu abahu fa inna sibab al-hayy yuzil hayy fa inna sibab al-mayyit yuzil hayya wala su'il mayyit manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kira taro kamun ikrama dan Abu Jahl iso cikin musulmi sai ce ya jama'an musulmi ga ikrama dan Abu Jahl zai dawo zai shigo cikin mu nan yana musulmi dan Allah kada kowa ya zagi ubansa Abu Jahl zagin matacce ba zai isa wajen mataccen ba ta rai ran mai mai rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka alhali ka duba ka ga Abu Jahl fa manzon Allah ya shaida babu kafiri kamar sa domin da Abu Jahl zai mutu a Badar ibn mas'udin ya je ya same shi yayi kusan mutuwa an ji masa ciwo yayi kusan mutuwa bai mutu ba sai ya same ibn mas'udin wani daga cikin sahabbai kuma ma ne ba zai iya yin yaƙi ba sai aka ce ka je mana ko za ka samu wani ka ƙarasa sai ko ya samu abu jahal ya kusan mutuwa sai ce ka musulunta mana ka faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam in je in je in gaya wa annabi albishir ka mutu kana musulmi gashi yanzu kai kusan mutuwa sai abu jahal yake shi har ya mutu har abada ba kan muhammadu to shi kenan da ya faɗi haraka sai sai aka yanke kansa a kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi abu aka yanke kansa aka daure da gari aka jaki har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka faɗi wasiyar annabi yace kai amma ko kafiri na ya fi kafirin Musa kafirci kafirin Musa da ya ga mutuwa ya ce la ilaha illallah amanu bi Isra'il amma na to zamu aje anan dai sai mun sake dawowa insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر لك إليك الهادي لا صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق الناس الهدي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله السلام عليكم من ذاك كاتب من موقع مالك حدثنا مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث ابن هشام وكانت تحت صفوان وكانت تحت إكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها إكرمته ابن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتعت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعاه إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعوا فثبت على نكاههما ذلك. Imam Malik ya rawaito wannan hadisi wanda yake na hujjar cewa in mace ta musulunta mijinta yana mushriki to za in suna tare wuri ɗaya za a dakata masa har ta gama idda in ta gama idda bai musulunta ba shi kenan amma in ya musulunta cikin idda shi kenan mata sake sai su tabbata akan auren su ko da bayan kwanaki ne Imam Malik ya rawaita wannan hadisi ne Ibn Shihab az-Zuhri anna ummu hakim bint al-Haris ummu hakim bint al-Haris wato ummu hakim yar Harisu ɗan Hisham wa kanat tata ikramata ibn Abi Jahl tana karkashin mijinta wanda yake dan baffanta ne domin shi dan Amr ibn Hisham ne ita kuma ɗan Harith ibn Hisham fa aslamat sai ta musulunta yawm al-fath ranar fatu makkata wa haraba zawjaha sai mijinta ya gudu ikramatu ibn Abi Jahl min al-Islam ya guje wa musulunci hatta qadima al-Yamana har ya zo Yaman fartalat ummu hakimin ummu hakimin ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nema masa amana yarje mata za ta je ta kawo mijinta ya musulunta fartala sai ta tafi ita ummu hakimin din nan har ta kadimat alai har ta je wajen sa bil yaman a yaman din har ya wuce yaman ma ya je bakin wani kogi to da yaje wajen abin da ya gani mai kogi yake da zai ɗauki wanda ba musulmi ba ko kuma da ya shiga cikin jirgin ruwa jirgi ya motsi ne ko zai ta kowa ya koma ga Allah gobe ba da amfani yi alƙawari ce in dai Allah ya tsosar da shi a cikin wannan ruwa in ya fita zai je ya ba Muhammadu hannunsa ya musulunta sannan aka tangar tangar sai aka fita da aka fita sai ma ta zo ta zo ta ce na ya dan baffa na ya dan baffana na zo maka daga wurin wurin mutumin da babu irinsa a duniya wajen karamci wajen yafewa wajen cika alkawari amma ya yi mini alkawari in tafi da kai ba abin da zai same ka to shi kenan sai yace haka yake ba abin da zai same ni ya yarda wa ya yarda sai suka ɗauki hanya suna tafiya sai ya neme ta akan matarsa ce sai ta ce a akwai ba musulmi bane ni musulma ce ba dama mu yi jima'i sai ya ce amma ko dai abin da ya shiga tsakanina da ke ya raba ni da ke wannan abin yana da girma to a wannan hadisi fa da atu ilal islam fa aslama ita ce ta kira shi zuwa to ka musulunta sai ya musulunta to da ya musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga lokacin ya hango cewa ya musulunta sai ya kira taro a cikin taron jama'arsa yake ya ya jama'an musulmi ya ti ku ikramatu mu'min la tusubbu abahu ga ikramatu dan Abu Jali zai zo yana musulmi zai shigo cikin mu don Allah kada kowa ya gaji ubansa kar kowa ya gaji ubansa alhali Abu Jali ya fi kowane kafiri kafirci shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai mutu a badar da aka shi da sauran nan kaɗan ya kusa mutu a Abdullahi Mas'udi ya ji ya same shi ya ce ka faɗi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka shaida in je ga wa annabi ka mutu kana musulmi sai ce shi har abada ba ya san Muhammadu kuma zai ambaci cewa yana son Muhammadu ba to shi Abdullahi Mas'udi ya yanka kan ya ƙara sa ya ɗaure kunne ya jaki har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasiyar da Abu Jahal yayi to da ya faɗa ta manzo Allah ce kafiri na fir'auna na ya fi fir'aunan Musa muni fir'aunan Musa da ya ga mutuwa ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin amma fir'auna na ya ga mutuwa kurukuru amma lokacin ke wasiya baya so na har abada ba ga musulunta ba fir'auna na ya fi fir'aunan Musa muni amma har haka kaga annabi ya hana a zage shi ya hana sahabbai kada su zage shi domin sun zage shi ikramata zai je ransa zai ɓaci to shi musulunci ba addinin zagi ba ne ga annabi ya hana a zagi abu jahal alqur'ani ya hana a zagi dodo wala tasubbu alladhina yaquluna min dunillahi fa yasubbu al'adwa bi ghairi ilm kada ku zagi waɗanda suke a kai ku zagi arnan kai ku zagi dodon arna balle arna su zagi ubangijin ta inda ba sani ba to kaga kitabun wasu kan an hana wato yin littafi ya hana a zagi dodo hadisi ya hana a zagi abu jahal tare da babban kafiri ne ba kamar sa saboda martabar ɗansa ikramati saboda haka zage-zage ba kayan musulunci ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fita ne daga hanyar Allah ya kan musulmi kuma kafirci ne kaga da da zagi halli da annabi ya bari ta zagin Abu Jahil tun da shi ne babban kafiri wanda ko ne kafiri kafirci amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musamman ma a masallaci masallaci kan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kibiya ya hana ai a masallaci balle zagi wannan wata rana ne ya kibiya a masallaci manzo Allah sai ya faɗa yace la raddallahu alayka innama bunyatil masajid lizikri was salah kada Allah ya ka gani kada Allah ka gani ba gina masallaci don ai kibiyan wani abu ba an gina masallaci don zikiri da sallah to kibiya ma annabi ya hana ai a masallaci abin da ba a masallaci daga zikiri sai sallah ba abu zagi zagi kuma ko a bayan gida an hana a zagi mutum ne balle kafiri ma ga sai annabi ya hana sai dai in yi an cuci mutum in mutum ya cuce ka ya zage ka to anan an ba da dama la yuhibbillahu al-jahra bi sunnil qawli illa man zulima Allah baya son a bayyana mummunan magana sai dai wanda aka zalunce shi ya iya faɗin abin da aka zalunce shi amma a wani wuri an ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa asla fa ajruhu ala Allah in aka yi maka mummunan abu to kana daman kai ɗaya biyu ba ka dama kai na uku in aka yi maka mummunan abu ko zagi ko duka ko wani irin cuta to in baka iya haƙuri ba in ka zo ramawa an yarda ka rama daidai da yadda aka yi maka man yatabi alaikum fa atabi alaikum misli ma atabi alaikum wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha amma abin da ake so ka yafe domin da yake la yuhibbu Allahu jahra bisu'i illa man zulim wa kana Allahu samian ayyuma in tubdu khayran aw tukhfu fa inna Allah kana afuwan qadira wato mutum yana da iko ya rama sai ce ya yafe to wannan yayi koyi da halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da halin Allah afuwan qadira ana so mutum an masa ya yafe kada ya rama to in yazo yake ba zai iya yafe ba rama ba zai to ya rama daidai da yadda aka masa amma in ya ƙara ya yi zalunci wala man intasara ba'da zulmihi wa la kama alayhi min sabil وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن أفا وأسدى فأجر الله إنه لا يحب الظالمين إن متن يا قرأ كي يبدأ كي مسا يا ظالم to zage zage bai ba halin musulunci bane ko a bayan gida ko a dandali balle a masallaci a masallaci ko kiri an hana daga sallah sai zikiri falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah ya ga ya ga shi ikramatu sai manzon Allah wasaba sai ya zabura ilaihi zuwa ga farhan saboda murna wa ma alaihi da'u har ma yafin ya fadi bai dauka ba har ma yafin ya fadi bai dauka ba ya tashi da murna ya zabura zuwa ga ikramatu ya masa mubaya hatta baya sai ya masa mubaya'a saboda murnan musuluntarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama mai mai harisun alaikum ina kwadayin kowa ya zama musulmi haka bata da shi da ummu hakimi yar babbansa suka tabbata ala nikahi hima akan auren su to nan shi wannan ikramatu da matarsa ummu hakimin sun yi sulunta sun yi hijira sun koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zauna a can har lokacin zamanin abubakar suka tafi yaƙi a yaƙi mijin ya shahada shi ikramatu ta gama idda wato ta gama ta gaba can wurin yaƙi ta auri wani ana kiransa sa'adu shi sa'adu nan da ya aure ta sai zai kwanta da ita a matsayin amaryarsa sai ta ce ka bari mana ga yaƙi ya tumfari jama'a a cikin wannan hali ka ce za ka kwanta da ni sai ce da Allah ki bar ni ina jin za a kashe ni ki bar ni ni ina jin za a kashe ni a wannan yaki wato yace zuciyata ta gaya min za a kashe ni cikin wannan yaki ki bar ni ni abin da na ga dama sai ta to ga shirin ka abin da ga dama sai ya kwanta da ita gari ya waye kuwa sai ya shahada kaga wahayin ilhama kenan an masa wahayin ilhama kenan ya ga zan shahada ki bar ni raina ta gaya min a cikin wannan yaki za a kashe ni to shikenan ya kwanta da ita suka kwanan aure ba gari kuwa sai ya shahada da ya shahada sai damara ta ɗauki itacen da itacen rumfar da suka kwana a ciki din sai ta yaƙi da wannan sai da ta kashe kafirai bakwai ita ummu hakimi shi kuma wancan safan umayya a dalilin ka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hijira ta bada fatih da ya musulunta din sai aka ce masa ai musulunci in mutum ya musulunta in bai hijira ba a banza ne sai ya dauki kansa ya hijira ya koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ji labarin an ce idan mutum ya musulunta a wurinka in bai tsorata ya zo wajenka ba musuluncinsa bai yi ba ya sauka gidan Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai an soke wallahi jirka ba'da al-fathi dan saboda ayar ilin kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum taqtumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa tatin tardawna ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yatalla bi amri lokacin da aka ce lalle ai hijira duk wanda bai hijira ba to duk abin da ya same shi shi yaso halaka ta same shi to shine da yaje aka ce bayan fatu makka babu wani hijira kuma yanzu to la hijira ba'da al-fath ولكن جهاد ونية والجهاد باق إلى يوم القيامة أما الجهاد جميع الجهاد والنهج وتاشي القيامة أكويس بأسوكي بأفتي هجاني أكسوكي أما هجرة سيدي مثل هجرة وبرسع من الله sai suka tabbata kan auren su wannan shine abin da ake nema cikin wannan wannan gurin qala malikun wa idza aslama ar-rajulu qabla imra'atihi wa waqa'at al-firqatu bainahuma idza arada 'alayha al-islam إذا أرد عليها الإسلام فلم تسلم لأن الله تعالى يقول ولا تمسكوا باسم الكوافر قال مالك الإمام مالك ياتي وإذا أسلم الرجل إذا لم يجد لي مسلم تقرل امرأته تنقبان ما تربت مسلم تبه وقعت الفرقة شيكنا أو ريارب إن جي يا مسلم تمتبت مسلم تبه أو ريارب وتطيع دوك أبن أولك أولي أدوك أبن طلاقي يا سكيتا amma in ta musulunta nan da nan shi kenan tana matarsa amma idan ita ce ta musulunta shi musulunta ba shi zai ke bai saki matarsa ba ita kuma ta kace auren mu ya mutu tunda kai ba musulmi bane ni musulma ce ita ni dai ni ne ni da mijin ki ba sake ki ba a ce to wanda yake ba da iko maza su samu aure su samu ikon mallakan mata da aure shine yace musulma ba ta auren wanda ba musulmi ba saboda haka auren mu ya mutu ita ni auren mu bai mutu ba saboda haka in an raba auren ta wannan ba za a dauki cewa talaki ne balle lissafa masa shika idan uri da arihal islam in aka bi gidan mata da musulunci falam tuslim bata musulunta ba shi kenan fukatu fukatu rabuwa ta aku sun rabu kenan dan Allah ta'ala domin Allah yana faɗi a cikin alqur'ani mai girma a suratul mumtahanati ina ta wala tumsiku bi isamil kawafir kada ku rike kada ku rike su tare da auren auren kashirai wato in kafirai suna da auren su musulmi ba zai aure su ba sai an yi hukunci auren ya mutu ta an yi hukunci aure ya mutu idda ta kare miji ba zai ya musulunta ba dai to aure ya mutu rabuwa ta tabbata aure kuma ya mutu miji bai musulunta ba sai ran da ta musulunta yake musulunta wannan rabuwa ta afku tsakanin sa a wajen kwanan aure aure kuma ana jiran sa har lokacin da idda ta kare in idda ta kare bai musulunta ba shi kenan aure ya mutu auren sa ya mutu ta aure wani musulmi dan uwanta shi kuma in ya biyo shi a biya shi kudin sa ma ya ga afil walima wannan kausi yana karantar da mu walima ma'anan walima in an yi aure akan kira taron dina na cin abinci shi ne ake kiranta walima to wannan gwargwadon ikon mai aure a waɗansu sun ce wajibi ne kamar mazhabar da ba ta ba ta malikiya ba kuma malikiya wajibi wajibi ne na sunna amma ba wajibi na farilla ba mutum ya kira taron cin abinci na biki waɗansu sukan yi har kwana bakwai a na angwanci na kwana bakwai amma an ce uku dai kar ya wuce uku in an kira ka na farko lalle ne ka je ko kana azumi wato na angwanci na abincin angwanci na dina ɗin na biyu in ka samu dama ka je na uku makaruhi ne kar ka je wannan ana yanka dabbobi in an rasa dabbobin kuma akan haɗa abinci kowane iri domin auren safiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yanka wani abu ba wato da dabino ne da abubuwan ci aka haɗa aka ci ba a samu wani abu an yanka ba dan dai taurin tafiya ne yana dawa da sabaran sallallahu alaihi wasallam amma auren annabi an yanke yanke auren ummu salama an yanke yanke حدثنا مالك عن حميد عن حميد الحميد عن انس بن مالك عن عبد الرحمن بن عوف جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم به اثر سفره فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره انه تزوج امراه من الانصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كدت اليها؟ قال زنة نواة من الذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ايد ولو بشاحن ولما وتعبد اقول ولما معلمين كمان نوعي فمن sun ambata walima daban-daban sun kai wajen takwas a tunanin walima Allah ya maka wani abin murna ka kira taro jama'a su taimake ka murna ku ci abinci kai sabon abinci ka kira jama'a su taru ku taimake ka murna shine ma'anan walima to ana yin sa saboda taukan alqur'ani wanda shine mai komai da Allah ina ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فبايعوا الدنيا يا رسول الله hakika mutane in sun sami mulki sukan kira taron murna a yanke yanke abinci in mutane sun yi aure sukan kira taro a yanke yanke a murna a abinci in mutum ya samu wata dukiya kan kira taro a yanke a murna a abinci idan mutum ya samu sautin alƙur'ani yakan kira taro a yanke yanke a abinci kamar kana umar ya fara yanki ne wanda ya fara yankan dabbobi don saka suran suran bakara wanda zai ce tsayin bi fadlillahi wa birhamatihi فصلنا الله شيني القرآن شيني مسلمتي وبرهنته درهم الله شيني منظم الله صلى الله عليه وسلم شيني يبقى مرنا بشي شيني وندي كومي أبو جنة أنا أشيء القرآن دعتك بفضل الله وبرهنته لذلك فليفرحوا أي مرنا بشاب فعلا الله شيني قام صوت القرآن أي ولينا أكلاتها رو القرآن يكي شيني وفي كومي بأبن تارو كوسالي ملكي كوسالي أولي ko samun dukiya ko ko kaciyar yaro ko wani abu da murna samun alkur'ani biya da su saboda samun annabi ne ya samu ka samu alkur'ani shi ne samun annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne dukkan abin murna murna qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi asabar nan maulidi ake yi innan walima da ake yi dan maulidi da ake alkur'ani qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadlillahi ta kun alkur'ani wa bi rahmatihi da sau da kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne rahmatar rabbani wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin an kirga aure a cikin abubuwan murna an kirga sabon yaki a cikin abubuwan murna ko shi wani ya kirga sabon sabon gida in za ka tare sabon gida in har ma kaciya ko da aka tare wannan ya bai kamata ina murna an da kudi kudin yankin kan kaciya nan na jera bai daga cikin abin da waɗannan na su je to ya lissafa abubuwa da wajen guda takwas amma aka ce idan mutumin da yake kiran bana za a kira wani mutum da aka sai shi da dajin mutane kan mutuncin mutane ka san in ka haɗa da mutuncin ka